بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول شيخنا الشيخ الدكتور محمد كبير ابن عمر ابن محمد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين من خلال كتابه إتحاف المؤمنين بتخريج أحاديث كتاب بغية المسلمين وكفاية الوائدين والمتعذين الأمر بإفشاء السلام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة وفي الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف عن ابن عمر وعن البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بإيادة المريض واتباع الجنائب وتشميت العاطش وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم رواه البخاري لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم عن أبي هريرة يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي عن عبد الله بن سلام الأمر بالمحافظة على السنة نادى الحمد لله رسالة دني أكان الأمر السلام فضلها وأحكامها وما أبن الشاهي musafaha misali an buga ta da jima akwai ta kuma ina ne ina kare-kare insha Allah bugu na gaba a kan wannan saboda yana cikin risala da ni kusan shekara arba'in da wani da suka wuce ta ce na fara rubutawa da tarihi a kan sha'anin sallama da hukunce-hukuncen sallama da abubuwan da suka zo na fikihiyya da kuma fada'il da sallama da musafa da risala bukata aso kusan shidda ko biyu yaka
al'amru bil muhafazati ala sunna qala Allah ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة رواه الترمذي وأبو داود عن الإرباد بن سارية أقول لك هذا شيء فإن كل بدعة
فإن كل بدعة لا أقوي وتشروا أتشاء نعم نعم وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم wannan hadisi na cikin hadisan da an bid'a sun ma in shi'a suka da'afa don bai musu daɗi ba suka yi tsayaciya tun da an ce ba alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyin tunda an fassara abokan ne da Umar da Usman to su ne makiyansu na san wata risala shekaru da dama sun hita da ita ana jin ɗan shiya Iraq ne tun da suka larabci wanda ba harkar su bace sun yarda ba san komai ga hadisi ga aqida shi'a ba su da wani abu wani abu na hadisi na ilimin jarwata duk ba su da sun yadda sun ɗebo ne daga ahlus sunna suna ta ƙoƙarin da ba shi yasa Allah ji kan Nasiru Jin Albani yana da kitabun nasiha an samu wani yaro nan lokacin sa yana ta ƙoƙarin a da sai sanannu da malamai suka ce akai ingantattu yana ƙoƙarin ta'alil to yayi shi yasa ya nasiha yayi dogon bayani ga magabatan da suka inganta wanga hadisi a takaici dai ba malamin da ya da abu hadisin ton mutaqaddimin da mutaakhirin ba wanda ya taba da afa shi amma sai an ka samu su yan rawar kai sun ka biyo su yan hanyoyi suka ba saura wanda ka sananne ne turkul hadis hanyoyin shi da shawahid yana karba hadisi sai su ɗauki mufradat hanyoyi suna ƙoƙarin illanta su sai su rinci idanu ga abinda yake sananne in dai hadisi ai illa ai kadawa ba ta karata karya ba to ana iya haɗawa tsakani wani abu ne sananne ya sanan na ɗan nima dogon ɗan tahriji amma dai akwai da ne yalwata ya da haka can ƙarshe ɗan karanta wani abin da shi can na yake wa ƙalibin kasir in dai ga abin taimiyya can ka waro 242 ka dan waro daga nan sai ka wara da magana abin taimiyya kalibin taimiyya fi iftida a gan shi can ƙasa shekara ta ƙarshe 242 na'am قال ابن تيمية في الابتداء وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن الإرباد بن سارية فذكره وقال ابن كثير في تحفة الطالب وصأه أيضا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني والدبولي وقال شيخ الإسلام الأنصاري هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه وأحسنه وقال الشيخ الذهبي في السير هذا حديث عال صالح الإسناد وصاح عنه أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وصاه جمع من العلماء وفيه حث إلى اتباع السلف لا سيما ما عليه الخلفاء الراشدون واجتناب ضلالة من خالفهم وأسوأ منهم من كفر الصحابة كالرافدة وعاملهم الله ما يستحقون وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة النهي عن البدع ومهدسات الأمور البدعة هي الرأي أو الفعل الذي في الدين الذي لا أصل له في الدين الذي لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض wannan tarihi na malam ya buɗa shi da yawa ga bid'a abubuwan sun shiga da yawa amma tarihin da aka sani na shaɗibi ya yi inganci cikin al'itisam shi wani abu da an kawar bid'a wanda yake ba ya da asali cikin addini wannan ya yi amma buɗa shi ya ɗan buɗa ne ya lafi likita wa lafi suna da ka kiyasi ya akwai jayayya cikin kiyasi amma dai mashi
وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه عن عائشة وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عن عائشة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مالك hadisi ne wanda yake ya roto shi ne mursalan shi mali amma lil hadis shawahid kama yan uwa sun kama shi mai sahibu dariqul janna ya dan shaddada karanto na fa'ida sai masa فائدة وفي مناكب الإمام مالك بن أنس لابن فهر والبيهقي في المدخل إلى علم السنن وابن حزم في الأحكام قال عبد الله بن وهب سمعت مالك بن أنس يقول إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ya nuna malik ya ya ingancin hadisin da shi har yana wasiya a kai na'am تنبيه وقد قصر صاحب طريق الجنة في تخريج أحاديث البغية في تتبعه ترك هذا الحديث فضعفه وليس ذلك بجيد وقوله واكتفيت بتضعيف السند فقط على الحديث طرق أخرى ثم ya قال fara wani مباشرة ayyuan ga uzuri a kawon mai zambi na'am ويغني عن هذا الحديث أقول هذا أمر عجيب من الأخ الدو- الدوسوي كيف يضعف الحديث له طرق أخرى ولم يستوف تخريجها اللهم عفوا
ka ce ba ka yi da fitar da hadisai an yi shi kuma ka da a bashi kaga bai kamata ba sai ya ƙare duk hanyoyin in ya gansu duk su inganta ba sannan ya yi izdarin hukum shine abin ban mamaki gare shi ya kassara kwarai a nan kuma hadisi ne malamai sun inganta shi daban-daban yana da hanya akin ya ci da wata hanya musulan ta hanyar hadisu abdullahi na abbasin an ka haɗa shi da waggar waya mursal ingantacce da wa abin nan mosul wanda yake ko da ibi ne ana hassan hadisi ballantana shi kai ne hassan ne kawai duk na ambata a nan ya yi abubuwa da haka na'am فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة ضلالة رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي
kan وجوب gama tare jami'a hadisi eh, hadisi ibrahim sare a can baya نعم walakin karantu wani نعم ولكن ما شافي كنا shayi na arba- da arba'in da shida inda kaji kahin نعم can ƙasa ta ƙaddama ta kharijuhu na تنبيه isi a ka sama rakam na biyu تقدم تخريجه من حديث الإرباد بن سارية رضي الله عنه ولكن زيادة وكل دلالة في النار ليست عند أبي داود Mm.
ولا الترمذي لا من حديث العرباد بن سارية ولا من غيره لا إنما رواه مين؟
أخرجها na النسائي littafi ya yi نعم wani ma akharjaha wa ga ziyada wa kullu dalalin fi nar innam وإنما أخرجها النسائي في سننه وفي الكبرى من حديث جابر بن عبد الله وصححها ابن تيمية والألباني في الإرواء تنبيه لم أره بزيادة وكل دلالة في النار عند البيهقي في الأسماء والصفات كما قال الألباني في الإرواء وعل هذه الزيادة بعضهم بمخ- بمخالفة شيخ النسائي أتبة بن عبد الله وقال تفرد به ابن المبارك يعني بهذه الزيادة ولكن صح من قول عمر رضي الله عنهما والصحيح الأول وأنه صحيح مرفوعا وموقوفا والله أعلم akwai yan wa daga kawai shi amur wannan dan misra suna da'afa kullu zan fi nari suna da'afa ta cewa ta inganta marfu'an to shine naka ishara wannan ta'liqi nasa bai saya da'afa hadisin ba na'am وجوب التوبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب, إلى أتوب في اليوم مئة مرة أخرجه مسلم عن الأغر بن يسار المزني a karanto ƙasa akwai tambayi
أخرجه مسلم بدون زيادة واستغفروه babu cikin ruwa muslim babu astaghfiru وإنما أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند kaga ya kamata ko shi a dukka ga hadisan manzo rahama ƙara abu ko a aikin babu shi to Eh,
فضيلة الإنفاق في سبيل الله تعالى قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل رواه الشيخان عن عدي بن حاتم awwaluhuma minkum min ahadin la sai kallon rabu shi a farkon hadisin sannan ya ce manista da to sai malam ya yanke farkon ya kamata farkon ya hito nan
والصدقة خفيا تكفئ غضب الرب رواه الطبراني عن أم سلمة hadisi ne hasan akwai maganganu da yawa dan karanto tambayi can kasa wancan shahin نعم تنبيه وقول صاحب طريق الجنة وقد مكثت أياما في تطبيع طرقه لعلي أصل إلى تحسينه فلم أستطع ذلك لشدة بعث الطرق فمأجور إن شاء الله وقد فاته حديث أم سلمة وحديث معاوية بن حيلة bai same su ba duk zaman da ya ayyama yana bincike yin ci ma'ajur ya yi ƙoƙari insha Allah amma dai hadisi ne hasan da sabanin da ya shi na da'afa shi
والمعروف باب من أبواب الجنة وهو يدفع مصارع السوء رواه أبو الشيخ عن ابن عمر wannan hadisi mawdu'i eh akwai cikin isnadin sa Muhammad Qasim Al-Asadi qala zabi du'afa kazzabahu Ahmad wa dara kudini an ambasa wa hum muttaham muttaham wannan sai ni ce fa'ida karanto na share shi فائدة وكان كت- وكتاب الثواب لأبي الشيخ مفقود لا يوجد الآن وقد كان في زمن العراقي إلى زمن السيوطي والله أعلم yanzu babu shi sawabu fi amali fil amal nashi din ne sun ta ihala yanzu bincike har yanzu ba a gano wannan littafin na'am فاتقوا النار ولو بشق تمرة رواه الشيخان عن عدي بن حاتم تحريم النياحة على الميت ولطم الخدود abin da ya shi a kai sauran wasu jairai kai ta kururu a yin gaman mace wayo Allah na wani Allah ko ku mutu ya ta marin fuskarsa ya keci tubabinsa duk wannan ba ya da kyau ga shari'a musulunci قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه عن عمر ليس kuma من ذا- wannan an ta magana wasu malamai sun ce ba azaba bacci haka zargi ne haka ibn taymiya ya tafi amma jamhur sun ce a'a azaba ce amma ba irin waccan ba amma da sharadi in ya san ana yi al'ada bai hana ba amma in ya hana su suka yi wanda ba zai shahe shi ba eh in al'ada mutane mu ce mutu za a ce min kuwa kururuwa to ka hanyar mutu sai ce to ban halatta wani ya man kuka ba in wani ya yi to wani ba zai sha shi amma in ya ce kun ba ni kun lalace a yana in ni mutu ku ta kuka kun rasa uba kuma so na ji daɗi kaga din ya zama shirme na'am ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية awa yona wa رواه ابن مسعود eh رواه ابن مسعود ذاته وانا أقول eh, ga can ƙasa نعم أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود لا كما قال المؤلف وقد ذكرني بسنيئه هذا ما يفعله تماما صاحب مختار الأحاديث shi النبوي ma zai ce za a ce za a gaba addade ba
النهي عن كتم العلم والشهادة قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتم علما ألزمه الله يوم القيامة بلجام من النار بلجام من نار أخرجه ابن حبان عن ابن عمرو hadisi ne yana shawahid kwarai da gaske ƙashin shi ne ishara haka hadisi ne ya tabbata jumlatan wajen shahi ne na وقال صلى الله وقال عليه السلام كاتم العلم يلعبه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء رواه ابن الجوزي عن أبي سعيد
wannan kaga ya- ya saba abin da ya yi. ibn jauzi cikin mawdu'at kuma ka ce ba ka yi da hadisi sai ingantattu kuma ga littafi duk hadisan ƙarya ne yasa har ya zama na ƙarya ya saba mu shar'insa dan karanto mana shi akhrajahu أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية من حديث أبي سعيد وقال ابن الجوزي يحيى بن العلاء قال أحمد كذاب يدع الحديث وأقره المناوي في فد القدير وفي التيسير وقال الحافظ في التقريب رمي بالوضع وذكره الألباني في ضعيف الجامع وقال موضوع تنبيه قلد المؤلف السيوطي في هذا العظم كما في الجامع الصغير ما أنه ذكر في المقدمة أنه لا يذكر إلا ما صح shi wannan fa'ida fa'idul kadir mujalladi shidda ne manya sharin jami'ar sigir na manawi to da yadda abin ya ma ɗalibai girma sai ya yi iktisan sai sa a tesir don haka amma hukunci-hukunci da ya yi ya ɗala can wajen takariji to na cikin tesir sai ya ɗan mururi sai ya ɗan hudu wani abu amma ta da haka ya zo da wasu fawa'id cikin tesir ɗin waɗanda kuma babu cikin asalin ɗauka don haka ɗalibi bai da wadata daga bare ɗayansu bai da shi ne asali mujalladi shida shi kuwa tesir mujalladi biyu don haka littawai ne masu fa'ida ga ɗalibi muraji'ar su zai abin ga kusan albani Allah ji kansa ya dogara ga waɗanda littawai sosai wajen takharijat ɗin da mutum zai yi na وعنه عليه السلام الساكت عن الحق كالمتكلم بالباطل وكاتم الشهادة كالشاهد بالزور ومحرم الحلال كمحلل الحرام رواه ابن المبارك من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه wani ka fara to ina ga an yi kuskure hukunci sai aka yi sama ko أي شيء سمعت to ya sha kuskuren لا أصل la asalahu bi hadha illa jumla akhira to ne ya kamata wannan jumla ta dawo ƙasa نعم sai ya kai ta sama kai lalle kuskure ne tun da dama bayan nan gehe ya kamata daidai rakam ɗin na ɗari uku da talatin da bakwai ne ya kamata ya shiga nan ya kamata ya zama to haka sai ya kai shi sama kuskure ne ya kamata a gyara sai a yi shara wannan kafin rakam sai a yi kibiya aka misali نعم wata za ta nuna inda yake sai a yi kibiya an fahimce ni kafin kafin wannan la'asar lahu zai zo daidai da wannan hadisi na 337 sai a yi ɗan kibiya haka na nuna ga inda ya kamata ya zama don ka ɗauka kawata wani tarihin hadisin da ya gabata ne eh wa gaba haka ba ne
كان تعليق
Eh, a karanta.
لا أصل له إلا الجملة الأخيرة فمنكرة ولم يخرج ابن مبارك في الزهد ولم أرى من عزاه إليه غير المؤلف ولعله من كلام بعد الزهاد فرفعه بعضه وذكر الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف في تبيين الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة wani misiri ne malami Allah ta barku ta la buɗa mai ƙwarai sai kuma Allah bai nuha ya tsawon rai ba ya rasu حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس وقال لم أكف له على صحيح ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا عن أحد الصحابة أو التابعين ومتقدم السلف kaga magana gaba ɗaya ya ce duk ba inda aka ga wanga hadisi ba وذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء وأذاه إلى الناس من الناس sai kala nasuhum minan nas kaga babu wata wani mai nasiya cikin mutane وأما جملة ومحرم ومحرم الحلال كمحلل الحرام فقد أخرجه الطبراني في الأوسط والقضائي في مسنده عن عبد الله بن عب... ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه إنه منكر وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال البخاري فيه نظر وفي إسناد القضائي إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشحلي ضعيف وروي موقوفا عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير وابن جرير في تفسيره وابن سعد في الطبقات وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح والموقوف هو الصحيح don haka magubi ne daga magana abu zamsu waccan jumla ta ƙarshe wa wagga da an ka sa kun ga tawada ya shawo wa muharrimul halal ka muhallilul haram wanda ya haramta halal to kamar ya halatta haram inda tare suke kuma talili ga Allah yake da kuma manzonsa da ya ba shi dama haka ah, ka ce abu haramun ne a halali halal ne to ɗaya da ka ce abin da yake halal ka ce haramu wannan magana ta tabbata ga Abdullahi Mas'ud amma sauran hadisi as-sakitu anil haq to babu babu shi kwata kwata babu shi Abdullahi Mubarak bai yarda da shi ba zai wani na'am
وجوب دعاة ولاة الأمور في غير معصية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية رواه البخاري ومسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري عن أنس من أهان السلطان أهانه الله رواه الترمذي عن أبي بكر إن من إجلال الله wannan تعالى hasan ne hadisi yana da hanyoyi ma a hana sultan wanda ya rena shugabanci ya rena shugabanci ma'ana shugaba to shi ko Allah zai walakantar da shi haka in babu duk wanda abubuwa suka lalace in ba shugabanci an bari na irin duk wanga bai yiwa azzalumai za su zo ga- kawai yanzu Allah ya sauka abin da kawarar Sudan wal asab shadid da sauran kasashe irin Libya duk ba tsari ba mai tsawatawa daga sai ka ji abubuwan ga sunan eh don haka dai waɗannan abubuwa yi ma shugabanni da'a to alkhairi ne ga al'umma don sai su yi kai su komo in ba haka nan ba shugabanci ba mai cewa a yi ko a bari to akwai matsala da kyauta Allah Inna ka min- yayi ma Amin.
mutanen Sudan halin su ciki Allah kai masu mahita da sauran waɗanda ƙasashenmu na Libya da irin Somalia ita abin har ya ɓaci shekaru sun shiga Somalia an yi ta samman shekara talatin ko to tunda sai dubari ya faɗi fa kuma na ganin tun lokacin shagari ne ko ƙwarai shi ne bai mana ka cewa wani kashe amerika eh
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود عن أبي موسى na ƙarshe shi ne hadisi ne hassan akwai maganganu da yawa ibn shaziya ya yi kuskure mai muni na sa iska hadisan ƙarya a hafizin hajar bai raga mai baya bi shi sosai haka ibn hibban shi ma isnadin suka magana ba shi ba ne wanga hadisi na hanyar abu musa to hassan ce amma akwai su hanyoyi masu tsananin rauni waɗanda ya ɗauki ibn jauzi cikin mawdu'a da har ya ambaci hadisi amma dai abinda a ingantattun magana cewa hadisi ne a hassan da gairi ko ko hassan ne can karanto mana ƙasa ga ɗan bayan na yi can ƙwabal jumla na hamsin da takwas can layi na uku zuwa ƙasa نعم ƙwabal jumla ya gan shi وبالجملة وبالجملة can ƙarshe ƙarshe wal hadisu hassan
وبالجملة mm.
لا ينمر لغتنا layi layi na uku zuwa ƙasa وبالجملة فالحديث حسن بشواهده متصلة ومرسلة وقد حسن حديث أبي موسى الحفاظ الذين ذكرنا ورد أيضا الحافظ بن حجر والسيوطي على ابن الجوزي في إراده هذا الحديث في الموضوعات shi ne naka ishara Na'am.
sun masharaddi
فضل العلم والعلماء العاملين قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهذن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير can wacce aya a shahid ya kasu kawo wa khafirja na haka lilmumin shi sa kawo ayar nan cikin fadar da in wa ulama amili an ce manzo rahama ya sassaukar da fifikansa ga mu'minai kaga malamai ne a lokacin sahabbai ke nan وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ibn rajab alhambali yana da risala akan tafsirin wannan aya aka yi samu tafsirin inna ma yakhsha Allah min ibadi na ibn rajab alhambali risala ce kayyima an buga ta ana samun ta
وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين alfiqh ma'ana alfaham wal wal idrak fahimta ba ana nihin fiqh furu'a ba a fahimta addini akan nihin nan ba furu'a ba na'am رواه الشيخان أم معاوية وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه الشيخان عن سهل بن سعد ya gabata can harkar littafin وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووادئ العلم عند غير أهله كالمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجه hadisin da'ibi da wannan an ji da'ibin jiddan amma ruwayar ta farko ɗalibar ilmi faridu ala kulli muslim ta iya hadisi ne hassan ta wata hanyoyi akwai imamu sayyidi allah ji kansa ya yi risala ya yi da hanyoyi hamsin waɗanda hanyoyin a ɗalibar ilmi faridu ala kulli muslim ana samu ala hassan almajiyar albana shi ya taƙi kisa Eh, don haka hadisi ne hasan daga harko ɗalibul ilmi farizu ala kulli muslim amma jumla hadisin to da ihu jiddan ne na ba an gane Hausa eh amma zai zo ga ya ce na ishara can dan jiba tanbihun تنبيه الجملة الأولى لها شواهد وقد حسنها بدون هذه الزيادة المزي والذهبي وصاه السيوطي في جزء له وقد ذكرت ذلك وزيادة في تخريج على إحياء السنة للشيخ عثمان بن فودي رحمه الله na'am
وعن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوتي القرآن فرأى أن أهلا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا hadisi ne da ibn jiddan magana haka take amma dai annabi bai faɗa ba amma ya zo ga maganganun wasu magabata irin wannan magana wasu sun ce magana ta abdullahi na amur ce wasu sun ce amina amma dai hadisin ah, da ibn jiddan jingina shi ga manzon rahama وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه ابن ماجه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم عن أبي هريرة akwai gyara nan ah, cewa da ya wa an abi bakar to malamai sun ce ba su ga wannan ruwaya ba sam sam sam wahami ne ya samu ga can katiba ah, tsakiya can baya da sittin walan arahu mai hadisi abi bakar ka gan shi da sittin Eh, da Ah, 60 cikin.
an saka tsaka haka ƙasa ƙasa inda za ka ga
ولم, eh, walan arahu mai hadisi abi bakar ولم أره من حديث أبي بكر كما ذكره المؤلف kawai da ya ce ana تقريبا للغزالي ya yara ta yau ga zali shi ya faɗi haka cikin ihya'u قال الزيلعي في تخريج الكشاف غريب منها من حديث أبي بكر وقال الحافظ بالكافي الشاف asal lahu kawai su layinsa لم, لم أجده عن أبي بكر haka shi ma وقال الولي العراقي لم أقف عليه akwai iraki akwai waliyul iraki waliyul iraki shi ya ɗanɗan abu zul'a iraki shi ya ɗanɗan iraki to ana ce mashi waliyul iraki كما في الفتح السماوي shi ma ce za a للمناوي kiba alai wato samawi ta harijin hadisan ah, bai dawi to hadisansa ya yi ta harijinsu cikin tafsirinsa tafsirin bai dawi to sai ya fito samawi ya hita duk da hadisan da abu وروي موقوفا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وابن الدر- الدريس في فضائل القرآن والخطيب في الفقه والمتفقه والبيهقي في شعب في ش- في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق وفيه إسماعيل بن رافع وقد تقدم أنه متروك وفيه إسماعيل بن عبد الله بن عبد المجاهر ابن أبي المهاجر لم يسمع من عبد الله بن عمرو والله أعلم ولكن معناه صحيح وفيه تذكير لقرائنا في هذا الزمان والله المستعان akwai wa'azi ga malitan qur'ani da yawa yanzu abin da ka faruwa mal asab ban sani ba nan yana faruwa gare ku kai bai faruwa za a ga alaran mu gidajen manya suka tafiya musamman ga tarawihi wani zai tashi daga wani gari su yi group su can wani gari don su yi ma wasu sa- su yi wani sallah irin wannan musibobin kaga mutum Allah ya bashi Qur'ani ya bashi komi amma ka walaɗanta da kanka saboda wasu ‘yan kwabbai da wani da shi ka zo da wannan ka ka saggara kabir ka kuma girmama sagir maganan haka take sai dai da ta ƙi inganta
وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولو ولأن تغدو فتعلم بابا من من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة رواه ابن ماجه da shi wanga hadisi akwai jidali bai inganta ba da ifi ne
اطلب العلم ولو بالسين ibn al-qayyim ya da fa shi qala ibn al-qayyim fi miftahu dar sa'ada wa hadha la la yazbutu raf wa sabaka qalamuhu wa zakaruhu amma ya hada haka sai alqalamin sa ya ya kuskure ya ambaci hadisi
idan ayi ma'az badul abazar na'am wasan manzari واصل المنذر في الترغيب ولم يسر.
ولم يسر وقال الألباني في ضعيف الترغيب عند قول المنذري رواه ابن ماجه بإسناد حسن كذا قال وفي ثلاثة من الرواة فيهم كلام أحدهم علي بن عبد زيد بن جدعان ولذلك ضعفه العراقي في المغني وللحديث بعض شواهد من حديث ابن عمر بلفظ إن المؤمن إذا تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعا أخرجه الديلمي في مسنده وفيه أن أنة محمد بن إسحاق وهو مدلس وجهالة الحسن بن علي بن الحسن فإنه لا يعرف والحديث ضعيف danganta ba dai
اطلب العلم ولو بالسين فإن, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب رواه ابن عبد البر عن أنس hadisi ne da ibn jiddan haka bai inganta idan wal in wal bisin ana tawaki ne barkatai hadisi ne da ibn jiddan kwarai gashi ma can kasa nan diba kasa can wa qala albani bi takhrij hidayatul ruwat layi na kasa na biyu zuwa kasa 62 وقال الألباني في تخريج هداية الرواة مم.
وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق اطلب العلم ولو بالسين فباطلة وله شاهد من- rubadila amma in kun lura magana innal mala'ikata mun yi iri ne can baya shi ya inganta amma wanda ake magana idan malamu shi abba da shahid amma wanga innal mala'ikata da'o ta ya inganta ta wasu hanyoyi
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن عبد الله الجو الجويباري قال حد- فقال حدث محمد بن كرام عنه عن الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن أبي سل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال هذا بهذا الإسناد باطل وقال كان يدع الحديث لابن كرام على ما يريده والفقرة الثانية لها شواهد وقد تقدم وكذا الفقرة الثالثة لها شواهد من حديث أبي الدرداء وغيره وهما حسن دون الفقرة الأولى فهي ضعيفة جدا والله da أعلم haka hadisin dai yana da hanyoyi banda bakara ta farko idan in wala bisi to shi gaba ɗaya da ibn jiddan ne. amma magana wannan abainna dalibar ilma faridu ala kulli muslim yana da shawahi mun ci hasan ne sannan inda mala'ikata shi ma shine fakara ta uku shi ma na shawahi amma na farko dai ne amma isnadin na asalin eh, na ibn abdul bar to da ibn jiddan ne saboda rawin da a ciki shine ba ka so inganta ne ta wasu hanyoyi أبد عالما أو متعلما sunan أو mai illar مستمعا abu atika da rifin salman ko maturukul da shi ya jawo illolin Na'am.
أبد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك رواه البيهقي عن أبي بكر shi ma ga hadisi ana ɗauka shi hadisi ba hadisi ba ne bai da asali ma'ana da ihun jiddan amma ya inganta daga magana abdullahi mas'ud da abubakarata da waninsa can ƙasa na kawo magana نعم warware makofan can ƙarshe وروي موقوفا Mm, karanto shi وروي موقوفا عن ابن مسعود وابي الدرداء Mm.
وقول عبد الله ابن مسعود اخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح الا ان عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن عبد ابن مسعود وقد روي عنه موقوفا من طرق وانظر زياده التخريج في كتابه فتح العلي العظيم في تخريج احاديث كتاب مختار الاحاديث النبويه na ƙare shi yin hito zai zama manyan mujalladai na motar hadis ne sai ni basi ga ta ta kharijinsa to cikin hari abin da haka da ya inganta daga maganganun tabi'ai ko da sahabbai amma cewa manzon rahama ya faɗa wannan bai tabbata ba ga cikin shi wal khamis والخامس هو الجاهل غيره Mm.
الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذك- ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي عن أبي هريرة من خرج في wannan طلب hadisi ya العلم sani in kana Allah shi kan Muhammad Sa- abin nan Salihu Usaimi ya da abu hadisi amma mafi mafi masana hadisi sun hassana shi da haka maganar su ita aka ɗauka na'am من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي عن أنس shi ma ga hadisi albani ya da abu shi harkon al'amari ƙarshen rayuwarsa ya hassana shi amma raje magana ce ta harko shi tafi da cewa da ifi
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي a wannan hadisin bai inganta ba can akwai ɗan gyara ga bugu eh, na 266 wamin sunni fi riyad ne dog ta faɗi ya sa ta eh shayi na can kayan ƙasa eh, cikin hashiyar wa dara kun zuka ra'ibi a wal afrat wa qatabar min khalim ne yazid an ganshi al-ulai an rabe wa min sunni ina ga layi na hudu ko sama layi na hudu shayi na 266 layi na hudu ka gan shi eh ga yi nan gashi gabanka eh in kun lura dogon ta faɗi sai ce mi riya ba riya sa ba to a dogon riyadun muta'allimi ya yi littafin yake sai an sa dogon bayan alif ja eh Can sama ma ga wata wata yake ta in ya haka haruwa cikin eh ko ko kuma ce ko mina ki ce ta boko eh asha ta faɗo asha subhanallah ga wani kuma irin bugun misira kuma ai shine to sai an kewa shi wajen wani abi umama din na ko wani abu wanda bai da muhalli shi ma ga sai an gyara sunan littafin riyadul muta'allimi sai sariya babu dawu riyadul muta'allimi yake na'am
أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء ومن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله akwai wani tambayi ka hanka shiga karanto shi tambayi waka sahal hadis albani kaga ba mun ci hadisi ne da ibba to shine ne tambayi ga yana shayi na 60 وقد سهى الحديث الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع والظاهر أنه من تراجعاته رحمه الله لأن تخريج أحاديث هداية الرواة وأصله تحقيقه الثاني لأحاديث المشكاة wanda wani tarihi ne dalibi ya sani albani tun da shekaru an yi ana aikin dalibi ana diba aikin mutum na ƙarshen rayuwarsa to waɗancan aikin da ya yi na turmizi da jamus ga ya yi su ne shekaru da dama to amma ga hidaya ba ta hito ba sai bayan rasuwarsa ba ma shi hitar da ita ba shi alhassan ya buga shi to ciki ya dawo daga inganta wanga hadisi na umama yadda a bashi can na yi bayani Is nan kada mutum ya zo ya gani kuma cikin sayo turmizi ko jami'in abin da sayo abin da jami'in ya ce to ai gashi babu tanakudat tarajuat albaniya itirabi duk abin da ya bayyana gare kuma shi wajibi ga malami da almajiri tunda addini na Allah ne ba no bane ba na aka ba to ya tarajo shi ni ce zahiri wannan tad'ifi da yayin mun ga hadisi a cikin wannan littafi wanda ba a buga shi ba sai bayan rasuwarsa to shine na ƙarshe bisa ga wanda an ka buga shekaru yana rayu ina ba ta fahimta eh وما طبع إلا بعد وفاة الشيخ يا رحمه شيخنا.
الله وقد خلط صاحب طريق الجنة في تخريج أحاديث البغية بين هذا الحديث وحديث أبي الدرداء فذهب ي- يخرج حديث أبي الدرداء بدلا من حديث أبي أمامة Na'am don haka mun ga hadisi din ko da ka gani wani wuri albaniya to ya dawo cikin hidayatullah ya bayyana gare cewa akwai illa cikin isnadin wanda bai hararo shi bai wancan lokaci.
أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله رواه الخطيب عن جابر innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitana fil ma'i wa fadla al alim wannan hadisi kun gani mawdu'i Ah, eh, na ƙarya ne duk da ko zahirin lafazin zashawa mm, a karimin ulama bai hana a girma malamai ba Eh, bai na wani sutul an haka ne al'ulama wani sutul an ya inganta mai wancan baya to dama su irin waɗanga makaratan sai su ɗauko abu mai kyawu su shuɗa don su eh, shigar da bannarsu wanda adda illa a cikin wani sinadi hadisi ya zama na ƙarya sayyidi ma ya kawo wannan hadisi cikin aziyada da alal mawdu'at nashi yace fihi dahaf ibn hajwa ya da'ul hadith yana zannawa ya rubuta hadisi na ƙarya da gangan shine gashi nan ka gan shi na gan shi eh فيه دهاك ابن حجوى قال في الميزان هذا الحديث من مصائبه kaji na cikin musibobinsa وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ أكرم العلماء فإنهم يعني ورثة الأنبياء أخرجه الأصفهاني في الترغيب وابن عساكر في تاريخ دمشق وفيه الدحاك بن حجرة أيضا قال الألباني في الضعيفة وهذا موضوع أيضا وشاهد آخر من حديث أبي الدرداء أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ أكرم العلماء وقدروهم وحيوا المساكين وجالسوهم وفيه السري بن عاصم بن سهل قال ابن عدي يسرق الحديث وقال ابن خراش كان يكذب وقال الكناني في تنبيه الشريعة وفيه السري بن عاصم وقد كان فيه في مقدمة الكتاب حرف السين المهملة السري بن عاصم ابن سهل الحمداني وقد ينسب إلى جده عن عن ابن علي كذبه ابن خراش وقد قال البخاري يذكر بوضع الحديث وقال ابن عدي ana يسرق ambatar الحديث sai yana hadisin ƙarya
وقال الذهبي في mana rabe da الميزان ya kana ko hadisin da ya fita na zama na ƙarya eh وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء وفي Ina wancan رواية hadisin ko
وفي رواية أبي داود وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وفي سنن أبي داود أيضا ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه العلم يطلب فيه علما إلا سهل الله له طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نصبه عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا yana من ثلاث cikin ya kassara hadisin musulun ya ce da shi eh ambace shi ka jiya kharjo أخرجه أبو داود وأخرجه مسلم أيضا وأ- وأحمد وابن ماجه Dama والدارمي Shahid bai وأبو kamata أيضا ba في العلم ya ce abu dawud inda ga musulun ya ce da shi mun ta wannan ga tsari bai halatta yau hadisin da buhari musu suka yi tat to ba an bata wani malami cikin malaman hadisi sai an fara ambatansu eh wannan ka'ida ce saboda su hadisansu da an ce su ne ka san ya sun inganta amma duk wanda ba su ba to akwai tambaba ga hadisi
إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عن أبي هريرة ma a shuhura ibn adam abinda a lafazi ingantacce iza matal insan wannan ibn adam ruwaya ce shadda ranar na ishara karanto a harjo musu أخرجه مسلم بلفظ إذا مات الإنسان بدل إذا مات ابن آدم راجع كتابي النكت على أحاديث كتاب بلوغ المرام na kawo maganganun malamai cewa ruwayar da ta zo ibn adam wahami ce kuskure ce duka da a za matal insan ne amma ibn adam to ruwaya ce shadda munkira wadda ba a san da ita ba daga amma ta shahara haka zamata ibn adam zamata ibn adam ba daidai bane zamata insan muslim abin da ya roto zamata insan ya roto bayan da muslim ya roto wannan wata ruwaya ce cikin wasu malamai suka roto ibn adam amma duk sauran wanda suka roto hadisin akan zamata insan na'am وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي hadisi ne munkar da ibn jidda ga mai ta'alim ya faɗe shi ko eh do hadisi ne da ibn jidda munkar jidda وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء رواه ابن ماجه shi ma hadisi ne na ƙarya isnadi amma wagga shafa'a akwai ta eh ka a fahimta ba ba an kore ba amma da wanga isnadin to na ƙarya ne amma masu shi ceto Allah zai ba annaba ceto da waliyai da salihai da malamai duk Allah zai ba manzon da zai shi inda wa illa iznihi amma ruwaya dai to hadisi ne na ƙarya saboda cikin isnadin sa akwai ambasa ibn abdurrahman al-qurashi قال أبو هاتم في العلل كان يدعو الحديث yana zanna ya rubuta da san ƙarya to yana shi waɗanda ya zanna ya rubuta an ka gano wa kana ibn hibban fil majruhin wa an walid ibn musul wa al iraq sahib ashiya'i mawdu'a wa ma la asal lahu maqluba wa la hil ihtijaj bi kun ji illat shi na'am mutai
وعن أبي, وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الحكمة الضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها عن أبي ma da هريرة kawai ne alaiki wata dalilin ne ai shi ma hadisin bai tabbata ba ga ce na tadda lafazin da mun an kashe waɗi shi ma ya yana da rauni da yawa da sanin da ihun jiddan to haka hadisi la ta kawwa ya ce walahu shahid akhar na hadisi buraida arjar rayani bi musnadihi wa bi isnadi muhammad bin humayd wa da'if wa qad tuhima نعم wancan ورواه القضائي eh عن زيد بن أسلم مرسلا بلفظ الحكمة دالة المؤمن حيثما وجد المؤمن دالته فليج فليجمعها إليه وبالجملة فالحديث ضعيف وصحيح ما رواه في هذا ما رواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي بردة قال ي- كان يقال يقال.
الحكمة ana دالة cewa المؤمن za ka ga hikima ce يأخذ kana حيث وجد.
yuqal wannan shi a daidai alhikimut dalatul mu'min ya akhuza hais wajida to kai in za ka ka ce masu hikima sun ce kakka jingina shi ga manzon rahama وفي رواية من طلب العلم كان كفارة لما مضى رواه الترمذي عن shi ma da Sakhbara.
jiddan نعم.
Eh, akwai cikin isnadin wanda yake ah, ana yake akwai nufai al'a'ama eh, ma- ma- maturukul hadis ne Mm, ga ne a faɗa cikin takarib ya faɗa والعلم علمان علم الظاهر وعلم الباطن ولا ينال الإنسان مرتبة العلم الحقيقية آه، علم الحقيقية إلا بالعمل بهما فعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعكسه جناية وعلم الباطن نوعان علم معاملة وعلم مكاشفة فعلم المعاملة karanto na taliki ne na yi ƙasa hazihil ibarat نعم هذه العبارات من المؤلف كلها مهدثة أحدثها أهل التصوف ما أنزل الله بها لها من سلطان ولو لم يذكرها لكان أولى
mutum eh a وعكسه جناية جناية, karanta جناية وعلم الباطن نوعان علم معاملة وعلم مكاشفة فعلم المعاملة dama su فرض عين ahli tasawuf su ka da'awa ina mukashafa a ku shifa anhum an yaye mashi ya ga wuta an yaye mashi ya ga aljanna an yaye mashi ya ga manzon rahama ya ga Allah wani ilimi ne wanda mm, babu wani abu da ya taho فعلم daga- المعاملة فرض عين وهو النظر في تهذيب النفس وت- وتصفية القلب من الأوساط الذميمة والأغيار galibi duk malaman وتجميلها musulunci بأخلاق kasa ga duk sun yi sufanci shi wasu wannan hudu sufanci ba kadire ne abdullahi ba kadire ne bello ba kadire ne duka kadiriya da sauran duk sun yi kuma wannan lokacin ya ka abin da ya ci musu bai cutar da su da komi eh amma ka yi sai ka ce kuma ba bakatare ba ne wannan jidali ne za ka yi wanda ba ka iya bayan ma shehu ya ci an kawo daula hawaƙi ya yi ce mu kadirawa to ya za ka yi nan a can ƙasa za a ce kadirawan shehu ya ana shi sanarwa to za za ka zo ka ce a'a amma wannan bai cutar da shi da komi mutanen kwarai ne sun yi aikin alkhairi Allah ya saka musu alkhairi wata Inda zubairu wani abu a lura da wannan galib duk malamin haka su kaga irin shi malam duk sufaye ne suka shanawan suwa duk za a ga dama da sau ya ma zama ba za ka yi sai ka zama ka karanta shi
وتجميلها بالأخلاق المحمدية وعلم المكاشفة هو نور kaja يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده وتحصل له وتحصل له المعرفة المعرفة بالله بالله تعالى وتنكشف له الأمور كذا.
فيراها على ما هي عليه hakikatan فافهم ka fahimta وسلم تسلم ka- ka- ka miƙa waya وسلم تسلم Eh, eh, wa- wa- wa- فما sallam.
كل مجهول ينكر وما كل Duk abin معلوم da baka sani ba, يقال ko ba wai duk abin da aka sani aka inda ba ana ba da tsoro kawai kabi ne rabu